من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أبا قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malaminmu malam kawo wanda muke tare da shi a wannan waje muna fatan Allah ya kara masa lafiya a shugaban mu na zakirai kuma yayi man gari har yanzu alhaji isa mai gari da sauran masu mulki da yan uwa almajirai wanda muke yada wannan waje da iyayenmu maza da mata da yan kungiyoyi daban-daban masu yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam zakirai da shakirai da mariya da yan makarantu da kungiyar muna agaji da masu hada mana wuta muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ne yamma ne in Allah ya yarda 27 ga watan Rabiul Awwal Idan shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da goma sha hudu da watan sha daya. Bila ta rayuwa na mai isa tana na Maryam sha uku ko? Sha uku da watan sha daya. Bila ta rayuwa na mai isa tana na Maryam shekaru dubu biyu da shi. Alhamdulillah mun dai ba ki da kan karatun na littafin sahihul Buhari a mujalladin sanar hukun a jumihi na biyar a shafi na uku a kan babi na uku har yanzu insha Allah muna roƙon Allah ba mu dashi wannan babi na uku babu ke zafi zarbuwa da badari haka ne ko? wannan babi zai bayani isa na yakin badar abinda zai faru a cikinsa ko abin da ga sabon annabi da waɗanda suka kafin ma a je filin daga don an yi girsa ku badari abin da wasu za su tattara tarihin yakin gaba ɗayansa ba ma shirwa ne abin da yake nufi abubuwan da suka faru kan a shiga yaki da kuma an shiga yaki tun kuma har yanzu abubuwan da suka faru duk wayannan nau'o'i biyu kalle ƙarshe musulmi kowa idan wani magana ya zo wata matsala ta zo ana so a gane gaskiya to sai an koma ga alƙur'ani don haka imamul buhari zai koma cikin ƙur'ani ya ɗoro mana ayoyi da suke magana a kan haka wanda wasu shi buhari ya rinjayar da magana ɗaya ne a kan maganganu biyu da malamai suke magana waɗannan ayoyi da zai kawo ayoyi ne wanda suke magana a kan yakin badar ɗin eh haka wasu malamai suka ce wasu wasu suka ce a a abinda waɗannan ayoyi suke magana a kai suna magana ne a kan yakin kuhudu ba badar ba wato malamai sun yi dogon tsakani a tsakanin waɗannan ayoyi na cikin suratul lantarki da wanda suka zo a cikin suratu Ali Imran shin akan bakar suke magana wai suka ce eh mai har dalilin ku suka ce harka magana bakar din ya zo wanda kada na fara kuma lahu bi mawadi da kasiratan kamar yadda za a gani a cikin wannan aya wa antum bi badri to kalman bi badri ya nuna badar wasu ga jiya ba a bi bane sai san wannan kalma ba ta nuna a badar suka kawo ta jiran to nan ba wajen yin magana ba ne yanzu kama an sallama eh suna magana a kan badar din buhari ka ba mu labari to shi ne ji wannan a zai magana amma ya sani akwai malaman da ba su yarda ba cewa waɗannan ayoyi ba a kan badar suke magana ba suna magana ne a kan kuhudu zan ma duka ce duka ba suna magana kan su su biyun bane suna magana ne kawai masu wannan magana shafi ne in dai ba ga gaba to sai dai hurhudu wannan shine abin da yake ya tabbata a wajen malamai to Buhari ina da ra'ayi wa'annan ayoyi suna magana kan gadar kuma alhamdulillahi kodan shirin shi ma kan aka yi cewa suna magana kan fadar da sauran shehunanmu babu ke sakin da zuwa su gadai ɗaurin layi ta'ala ɗaurin allah maɗaukaki a cikin alkur'ani a cikin suratu ali imrana aya na ɗari da ishirin da uku wanda kada nasara kun wallahu bi badari wanda kada hakika wallahi allahu allah nasara kun ya taimake ku bi badarin a badar daga waɗanda suka ce ba a badar ba ake ce ku menene ma'anar bi badarin shi ne suka ce a filin fama eh filin fama saboda haka baduru tunda filin fama ne yana da ma'anar ma'arikar waɗanda ake yin yaƙi to ba lallai badar ba ya kama hudu ya kama wasu wuraren ma daban ba waɗannan ba to ala yi hadin dai kalman badar nan lalle badar din ake jini wannan shi ne abin da ya fi tabbata a wajen malamai. Badar rubari a ƙarƙashin wannan aya ya ce badar din nan ƙaryatun mashahuratu. Alƙarya ce wacce take mashahuriya, wato gari ce wacce take mai zaman kanta, nusiba da nusiba da aka danganta ta ila badar bin makaladu annadari yana kina na wana sun baka wulbari kina a ashe shi fadaukin masu nan mutum a wannan tsiyaki a wannan tsiyaki da ban ba wannan ba wasu ka ce ba sunan mutum ba ne ba suna ne ba suka ce suna rijiya ne rijiya na magoda to kuma su suna malamai wasu na suka ce a ba ma suna rijiya ba ne sunan kasuwa ne. Kawai an yi tsari gida ba, ala ayi hari. Ko kuma menene Allah ya ce ya taimaki mumini a badar. Lokacin da ya taimaki mumina wa antum azillatu. Ko sabon annabi ba za ku yi amfani da kwakwalwa ko ku gode wa Allah ba. Lokacin da Allah ya taimaki ku kuna matsatsa na farko dai ba ku da kuɗi antum azillatu. na biyu ba ku da ƙarfi an tumazilla na uku ba ku da kayan yaƙi an tumazilla da na kuma ba ku da yawa an tumazilla an ta tumace ku a wuraren yawa kuna matsatsanta a kan abubuwa da yawa an yi badar nan an ce takwali mai wuce guda takwas ba mutane daidai daidai kuma har ɗari uku da goma sha uku tunani ne zai rike wa ba zai rike ba takwas takwas ga dawakai guda biyu to wani ne zai amfani da shi kuma dangane da haka Allah ba ku nasara to shi ne Allah ke tunatar da mu wannan ni'ima wacce ya yi wa sahabban manzon Allah saboda albarka na mina shi kuma yanzu an kuna musulmi kar ku wannan ganganci ba ku da yawa ba ku da kayan fada ku dokanci jama'a kar ku yadda eh ku yi tanadi ne وأيدوا له مثلا من قوة ومن رجال القيم وفيه هكا وما تلقى أن من أشينك ألا يكون يكاتبا وشين يكي سنة مزورنا نئمة سقوطي وألا ولا نئمة بيمز يبات نكرا أحالنا متفتك وأنتم أذلة فاتقوا الله وجبوا رمى الله يقول ذهبي أنا مغنى لذهبي أما أنا مغنى لتلقى مكان الدنيا la'allakum lan haqiqa kun kun yaga tashkuruna fa gode wa ni'man Allah da Allah ya muku istaqulu lil mu'minina sabo kun manta ne wannan labari da ya same ku ta zo muku wato wani labari ne ya zo wa sahabai kafin a bisa ce badar da kuma ana filin badar din labarin ya sake zuwa abin da ya faru mutumin nan wanda aka yi fadar rukuna da shi urzulun jami'u al-dini wanda ya kora jagorin annabi na to kwararre ne wajen yaƙi kuma mai nashi kuma yana da connection da mutanen ƙasashen waje saboda haka labarin da ya zo dukan musulmai suka yarda suka shiga yakin da shawa, to madadi zai zo daga kurzu dan jabiru albihiri zai zo da sojoji a zo a murkushe musulmai wannan shi ne labarin da ya zo kuma labarin ya yi tasiri ya shiga zuciyarsu dangane da suna tare da annabi muhammadu to amma abin ya shiga zuciyarsu wasu razani ya fara kama su sun fara tsorata to shi ne Allah yake tunatar da su mu shukurumin zai zo da runduna wanda za su rufiya shirku zai zo da runduna wanda za su murka shirku to ya zo da rundunan nashi mu kuma za mu turo mala'iku to dalilin zuwa wannan aya ke karanta mu bayan ka kuma ka tuna lokacin da kake faɗa da mumini na ga mamunai bayan Allah ya sanar da kai ya rabu da lai alam ya kafiya ku yalla ba zai ishe ku ba ba zai wadatar da ku ba an rabu ku cewa hakika ubangijin ku yumi da ku zai tsara muku madadi na mala'iku bin salasati alafin min al-mala'ikati da mala'iku dubu uku munzalina ababen saukarwa ko sai ku da nashi jama'a na kuma zo da na murjuna na malaiku eh bayyana unadiya saka da wusabaniya ya zo da nashi mu ma mu zo da namu a kara a gani to jama'a kun ga Allah ya ba mu'minai wato wani daraja wani ɗaukaka wani kariya wani madadi daga sama Allah zai kawo musu malaiku su taimaka musu wajen yaki malamai sun da ruwan sani dangane da musulmai wanda suke da imani wannan madadin da Allah ya alfarta wa shugaba ya tura ne a wancan zamani ko har Allah ya tashi kiyama haka ne eh har Allah ya tashi kiyama duk inda rundunar musulmai za su kara da kafirai Allah sai ya kawo musu wani gudumawa domin dama yakin ai ba ana yi ne don kuna da ƙarfi ko kuna da makamai ba a nasaran a wajen Allah ne wa man nasru illa min indillahi kamar yadda da sannu aya ta faru shi ya sa maulana shi ibrahim wanda ya kanci na fara daga allah ne da shi ba a jin tsoron kowa ba ya shakkan kowa yana cewa idza haza gairi wajakan wa aramrama fa abdi rasulullahi a kulli nasiri idan wani ya tara kayan fada makamai kuma ya tara sojoji masu yawa wajakan kamilin yaƙi kayan yaƙi din aramrama jama'ar sojoji masu yawa masu ƙarfi ya ce tuni Ibrahim Inyas, Rasulullahi Hasbi, manzan Allah ya ishe ni an kunne nasiri daga dukkan wani mai taimako wata zai ya samun gudumawa. To mutum ma haka muke faɗa Allah ya ishe mu, annabi ya ishe mu daga dukkan wani wata zai iya kawo mana gudumawa, gudumawan Allah shi ne a gaba sannan ɗan adam. Saboda haka Allah shi suna karga muminai noma ake tunatar da mu wannan baiwa da Allah ya umarci Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sanahu ubangiji sai zaki cewa a wannan aya bale ko ku amsa ko sahabbai ko kada ku amsa eh rundunar da ban kawo muku ya kaɗe ku ya ishe ku na'am ya ishe ku ji Allah in tasiru in kuka yi wato kuka yi hankuri hakuri shi ne juriya a bisa fuskantar kafurai. Na biyan kuka yi hankuri kuka yi juriya kuka yi da Allah to madani daga Allah ko zai zo mu. In ji Allah. Sannan kuma Allah su yi hana wata Allah yake cewa a in tafiru wa tattaku in ku tsoron Allah. To wa ya tukun min kaunihim. Wa ya tukun rundunan mala'iku za su zo muku min kaunihim. Ai daga lokacin su ainihin wakatihim. albauru alwakatu a lokaci su zo ya zo da jama'a yana fara muna zuwa da namu to don bai zo da shi ba to ai bai zo da son ba kuwa da ya zo da su da an sha mamaki domin da rundunar mala'iku za su sauka da yi wannan yakin tare da asabu rasulullahi shi ne ma'ana wa ya turku min faurihim haza to yumjilukum rabbukum rabbukum ubangijin ku yumjilukum zai ba ku madadi biya musaki alaƙin da dubu biyar minar mala'ikatu na daga mala'iku musawwamina launi-launi ababen sanyawa alama mala'iku ne masu fararen rawani masu koren rawani masu rawaye-rawaye launi-launi launi shi ne musawwani lallai da Allah zai zo da mala'iku sai kuma zo da da ainihin rawani don me ke masu rasulullahi ke masu azabar rasulullahi to kuma wannan abin yana nan ya tafiya har tashin kiyama Allah yana iya taimakon bawansa ba tare da ya sani ba. Kamar yadda ya faru mu a nan garin abin da ya gudana ya gudana su masu ganin su suke gani. Wai mutane ne suke kullowa daga ƙasa. Wanda ma gani. To wannan abin ya faru a hannun irin mu irin mu malaman tarihi suna kiran shi au. Ya daga Allah ne, wato taimako gudumawa na daga Allah wanda yake don nuna waliyai ba ne ba mu da karama ina hannun waliyai ne suna da karama amma hannun ordinary musulmi ta ce aunu da taimako so da da aununin da karama da mu'jiza duk daga Allah da ya dangaci hannun waye ya bayyana Allah ya kare mu suka yi ta ganin su wani ma suka ce wani suna fitowa daga ruwa wani mu da Allah ya kare mu Allah ka ci gaba da kare mu da kare mu dan albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da jama'a kun ji wannan na daga runduna na malai can Allah ya ce za a dade ku da ainihin salasatu alabi na kuma hamsatu alabi to shi mai tambaya ke tambaya shin mala'ikun sun sauko shi ne wasu ka ce ittifaqat mala'iku ba su sauko ba to amma hadisan annabi yana kare ta wannan mala'iku sun sauko me yasa sayyidina abbasu amin annabi muhammad an kamo shi an zo da shi daga shi waɗanda aka kama to da aka zo sai tashi zo ke tutturbawa cikin jama'an musulmai ya leƙa ya leƙa ya leƙa annabi na zaune na kallon shi baba lafiya sai ke ce ina duba mutumin da ya kamo ni wanda ya kamo ni na shi nake dubawa sai abu yusuf sai min ya shari na samata ya duje shi da kariya ne ba kai ka kama ni ba dan da shi ba ba ku ai kama ka shi wani mutum ne kyaftawa da fararen ka da rawayin ka ya fa yana kan wani doki danga dokin da ina nan yadda ka san wake wake sai wannan mutum shi ya rasulullahi wallahi na kamo shi ya kai yi shiru abinda babana faɗa gaskiya ne mala'ika ne a cikin wannan tsohon ya samu shi sannan kai ka samu ya sani amma wane kai eh saboda haka mala'ikun sun soko sun suke sa mutane eh akwai abin magani shi abin da ya ce ma magani ne ya gani yana gudu tsohon shi da gudun zai tsara kan shi a ya daga sako ne kan ya tsara kan ne ba kan ya ba ya gasa kuma shi ya tsari ba ya gaya wa rasulullah rasulullah shirin battuwa ne ai mala'ika ne ya riga ya tsara ka ya saboda haka mala'ikun sun sauko kuma sun yi yaji wato ba kan ma ka rukani na Allah ba wannan mala'ika ne ma su su ya halaka ba ma ka rukani na Allah kar a yi da amfani da ƙarfi fiye da kima dan shi Allah sarki ne adali kar a yi amfani da ƙarfi fiye da kima shi yasa abin da ya gudana ya gudana amma da abin ya faru a inda ya faru a wajen shehunanmu ai kun ga abin da ya gudana da ya gudana. Bada da aka yi abin yin Tammas, eh, ta zaune Abdullahi mai Kano, ai da aka fuskanci Ubangiji, kafin ne aka ga kurma ana sassa masu ana sassa yin su, al'amura suna kafa, wani mutum ɗaya da ya ɗauki makani ya fito. amma sai ga waɗanda aka kashe an kashe wanda aka gurgunta an gurgunta wanda suka gudu suka makance ga kuna ne a ƙasan Ghana lokacin da suka zo za su kashe sai ne Aliyu Isa. Ba kuma ne ke musu ba, ba ko ne kullum ya zo abin shi amma aka yi ma a kashe shi kuma Allah ya tsare shi. Allah tsare mu, Allah kare mu, albarka ne Muhammad. Ko ma da haka hullahu, Ubangiji bai sani wannan gaba ga muminai illa bushra kashe farantawan ciki kashe bushara lakum a gare ku wani tarmayin na kulubukun kuma don zukatan ku sanatu a kan ɗayantuwan Allah da annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam biye da shi to wannan nasu da shi an yaji an tare kun yi nasara to ita wannan nasara daga ina take daga karfinku daga makamanku don ya ce wa man nasu taimako da guduma da nasara ba ta kasance ba illa min indillahi sai daga wajen Allah Allah nan al'azizu mabuwayi alhakim wani saboda haka Allah shi ya ba da nasara ƙarfinku bai ba ku nasara ba makamanku ba su ba ku nasara ba a nasara ne daga ina wajen Allah saboda haka yan uwa a fadi na tauhidi Allah kadai ake mun imani shi ke ba da nasara ba bai ba da nasara sai Allah shi shi kadai Allah ba mu nasara shi al'amarin nan alƙawarin maulana rasulullah kuma Allah su yi amfani da sunayensa guda biyu a nan, al'azizu al'aki, al'azizu matsuwayi, wani yana ɗaya daga cikin sunayen Allah da yin an fita kullum fama in ana karantawa za a yi nasara. Al'azizu al'akimu ko ya azizu ya hakimu, ai ko aiki kake nema ko interview za a yi maka za ka tafi wajen interview wannan sunaye suna bakinsa. in ka je komin ko je ba za ka yi wajen ba mai yi tarihin da ce ka yi waje kuma ka ci. Wannan suna Allah guda biyu, al'adi ko al'adi, mutum ya rika karantawa a bakin shi ba ruwanka, kuma an ka shiga cikin karɗin rauta. Jama'a kuna ji wani daga cikin ɗalibai ɗan uwan mu ne, sai ya samu labarin irin wannan. Wajen ya shiga ba mishi taro na zama kan kujera. Kuma ita wanda ya fi haɗu shi, ta ce, "Hey, wanda kuma tsarki, mene ne kuma karanta wanda, me da ka zuwa wanda ya tsarki?" Eh, sosai ya samu rufa, to an shiga zai ku yi kus a zuciyar da kuma da karanta. Bakin sauya mota, dama Allah zuciyar ya ke kallo. Al'adu ba lafiya, al'adu ba lafiya, kana karanta har a zo kanka. shi da kanshi wallahi ne in tayo don so ka yi waje wannan zai ga ka cika mishi wajen ba zai yi ba wannan suna Allah guda biyu al-azizu al-hakim al-azizu al-hakim kuma idan mutum na yawan karantawa ma zai yawaita samun sadakar nama nama ba nama wannan ya kuma kaza nama zai ka biya da shi al-azizu al-hakim eh Allah ya samu lafiya barka da Muhammadu wani kuma wajen karantawa na a tafiya yin tafiyo shi ne da adali karantawa kurin zafi amma karantawa a gida na ta samu nama shi yana da adali dubu bakwai ne wannan eh wannan yana da adali dubu bakwai Allah ya samu lafiya albarka da Muhammadu wannan nasuru nasara ne tabbata wa illa min indillahi ba ce daga wajen ubangiji Allah ya zo wato me yawan magoyayi alhakimin gwani kuma liya kada a ɗarfan minan ladina kafaru Allah ya yaka ne liya kada bi ma'ana liya halaka dan ya halakar da ɗarfan wani gefe wani yankin jama'a minan ladina kafaru daga wanda suka kafarta domin mutane saba'in aka kama saba'in kuma aka kashe ba dukan zuwa aka kashe su ba an ko kuwa ya gabi sauran Ubangiji ya tozarta su ya wulaƙanta su shi ne tabbiyar jin nan ya wulaƙanta su bayan kadiru ko ku jora su ba da baya hasiri na suna tafattu domin duk wanda ya ke karshe annabi ya ce wai annabi ya ke so ya kashe ko ya nufi ce ya kuda ya sa Allah ba zai ba shi nasara ba. Ko da ka dole za ku nemi Rasulullahi ko za ku gawo kuna tafattu Allah kare mu Allah kare mu albarka da Muhammad. Sannan Al-Qur'ani sai ya kawo taliki har yanzu a wannan waje bayan ya kawo ayoyin Al-Qur'ani sai ce wa qala wa ashiyu bin harbin wa ashiyu dan harbu mun ku manta ba wannan wa ashiyu dan harbu shine wanda ya kashe farti Hamza farti Hamza to shine ne ce wa ashiyu bin harbun ya ya fada yake cewa a qatala Hamzatu Hamzatu ya kashe Lu'aimatu bin Mu'adi, Lu'aimatu dan Adi bin al-Hiyar dan Hiyar. dukkan malaman magazi ba su yarda wa imamul buhari da wannan ba cewa to a yi matu dan adiyo dan iyar suka ce a'a to a yi matu dan adiyo dan naufal ba iyar ba dan naufal ba ma ga buhari ya kawo babu yi turare amma gaskiya wa'adi dukkan malaman magazi ba su yarda ba eh shi buhari kuma ya kawo to alayi hadin babu yi turare yau magatar wato an amur da shi farde hanza shi ne wanda Allah ba shi ikon kashe du'ai mar domin yana ɗaya daga cikin jarumai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske sayyidina Ali bin Abi Talib jarumi ne farde hanza jarumi ne Zubairu bin Awwa jarumi ne Mikidadu jarumi wa'annan jaruman annabi sallallahu alaihi wasallam Wasu du'ai mar yana barna da ya fita farɗe hamdulki shi ka da shi lahira. Shi kuma ta kuwa kuban hindu ne bin turuwa kusan. To shi ne ɗan dajin sai ta ɗau bansa da nufin halittu wanda zai kasu ta yi na hamza kenan wannan kuma a yaƙi ko huduwa ke kawo wanda kuma an ba. Wanda bayan an kashe shi aka zo da ita aka nuna mata hamza. daga hamza ta yi maganganu ne irin maganganunta lokacin ba ta musulun da ba ya maganganu ne masu zafi hamza ya rasu amma tana gaya mishi to shi ne ta sa abin yanka ta yanyanke kunnuwarsa ta yanke wannan kunne ta yanke wannan kunne don me wai shi ya kashe ɗan uwan uwanta ala ayi halin dai babu iya kirari ko daga ƙarshe dai kunnuwar da ta yanke sai ta sa a ringa yanke mata kunnuwa na sahabban annabi da suka yi shahada a wuri. Ku shi ne ta ringa turawa kunne hanci, kunne hanci, kunne wanda ta yi abin wuya da shi. Ku shi ne ta cire abin wuyarta, ta cire ainihin wato sarkan wuyarta da ɗan kunne ta miƙa wa shi wannan da ya wannan farna ya kashe baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ya yi muhimmin kenan wafiya yawo a malamin mu ya yi so shirman salo na shaji siyasa muna mishi barka da zuwa kar mu kallahu barka da zuwa Allah ƙara lafiya Allah sa gama lafiya Allah kuma ya biya bukatu dan albarka da Muhammadu ya ba mu albarkan maulan mu shayi siyasa da jibrilu ya ba mu albarkan sharura mal anwaru amma albarkar shehi ibrahim a barka da zuwa karamin kalla da kare lafiya to madakin gari shi ma ya zuwa shi tun da su a muna wa madaki barka da zuwa alhamdulillah wato sau da yawa wani sani shi madaki yana fashewa ne sai ya rinka shiga irin namu na yara har manyan kayan ya rinka sawa da shi ne abin da ya dace da kusan da dade mu ne za a bar mu da waɗannan amma irin gurin a rinka fatan Allah ya samu dace a lura da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To ai kun ga yanzu ka dadi ma zai shigo na an gani. Da yawa na ba kan ta babbar riga ba. To alhamdulillah Allah ya samu dace. Ba jama'a ku ji wannan tarihi da Buhari ya kawo. To wa kawai ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki cikin Al-Qur'ani wa in ya'idukum Allahu ihda al-aybatayni ya rasulallahi ka karanta wa sahabbanka su tuno ni'ima da Allah ya musu a lokacin da Allahu Allah ya idukun ya alƙawarta muku ihda ɗaya a ɗa'ifatai ne na rundunoni guda biyu in manna firu ko iru Allah ya alƙawari wa manzan Allah don shi manzan Allah ya fito gida ba ta nuna ya zo ya yaƙi ba shi da ya zo ne ya tare ayarin fataki to kaddara kuma sai ta sa za a yaƙi wannan shi ne matsala shi kwata-kwata da kuma da gida da nuna ya zo ya yaƙi ba ba ma ta yaƙi ya kame shi to ba yi zai ya to da ni ke wanda kuka shi kara jama'a tun nan ai ya ce a bani shawari ga shi Allah ya ma alƙawarin ini da ta yi fatayi ɗaya daga shirin marmari guda biyu na cewa Allah ya bani wani gwamna na fuskanta zan yi nasara. Na fuskanci ayyaran bata ce zan yi nasara. Na fuskanci rundunar yaƙi zan yi nasara. To wanne ne za mu fuskanta? Shi ne ba wasu ba wani ba shi ba rasulullahi mu ba mu fito da niyan yaki ba kai ma kan ka kasar kuma wallahi ya rasulullahi da mun fito da niyan yaki akwai mutanen da suna madina wallahi ba za su zauna ba za su je annabi ya ce ku ne gaskiya ni kaina na sani inda yakin muka ambata akwai wanda ba za su zauna ba za su je to amma da ruwa shi mun zama rikinta a bani shawari wannan ya faɗa abubakar ya faɗa umar ya faɗa kowa ya faɗa zala yana cewa shiro alayya ina ku bani shawari to daga ƙarshe sai ta abin ma'azi ce ya rasu da lai kamar kana nufin mu mutanen madina nan tsarin ya ce na'am ya rasu da lai mu ba za mu gaya maka irin yadda jama'an musa suka gaya wa musa ba اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون فكيف أوبجد كفياكي مو بدام ياكي ومو أنا نجد بدام أنا أنا دام لونا مو بدام جاء متى هكذا مو دام شو متى اذهب وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فكيف أوبجد كفياكي مو منا تعرض بزاني ياكي يسعد المعاد wata abin ubada da shi ma ya faɗi irin wannan magana da wannan bawan Allah ya faɗa da kuma wannan sahabi da zamu zo mu karanta a gaba sun so uku suka faɗi kalmomi iri da shine sai aka ga hakken a tuka na goyi na hakke yana tsaye yana murmushi yana jin daɗi saboda me saboda wannan magana da waɗannan sabai suka faɗa da jama'a shi sa duk lokacin da mutum zai faɗi kalma ya ringa lura da kalman da zai faɗa kalman da zai jawo farin ciki ya jefa ainihin wato jin daɗi a zukata shi ne abin da ya kamata mutum ya faɗa wanda ba zai kawo jin daɗi ba zai kawo fitina to ana son mutum ya kiyaye saboda haka Allah ya kiyaye mu dan alfarar maulana rasulullahi da shi ne nan Allah ke gaya manzon Allah wa in ka tuno ya rasulullahi lokacin da Allah wa Allah ya yi muku ya alƙawarta muku cin ya tsari kaɗai ne ɗaya daga cikin rundunoni biyar guda biyu an na halakun a ƙinta ita rundunar ta kuce wanda su kuka mukanta amma so sabai wata wadona suna gurin an na gaira zafi shaukati su fuskanci wato ɗaya rundunar wacce ba ta da a shaukatu ɗaya To amma nan Imam Buhari ya tashi fatartawa sai fatarta shi da ashaukatu al'addu. Yan al'addu kaini ɗaya rundunan da ba ta da kaini wato ɗaya rundunan da ba ta da cutarwa. Ita ce rundunan ayarin fata ce ɗan ba su da makami. Da jama'a kunnan makamin al'asri hatu. Kuke wani suna da ya gabata a Kur'ani. An kira ku da suna ashaukatu. shi ne wannan na kiran shi istiara istiara a yi amfani da kalma amma ba asalin ma'anarsa ba shi kuma shaukatu ma da larabci ma'anarsa tsaya tsaya to shi ne bature ke kiran shi metaphorical sentence metaphorical shi ne al-istiara to a nau'in masu balaga an yi amfani da kalma amma ga abin da ake nufi wayannan suna da makami wayannan ba su da makami to sabe sun fi son a je wajen waɗanda ba su da makami suna da dukiya suna da abinci suna da abin sha suna da musuturu saboda sun dawo ne daga tafiya ka san wannan tafiya sanda aka tara kuɗi dinari wajen dubu hamsin a wannan zamani na ba za ka iya cewa kamar kuɗin da ya kai miliyan ɗari biyar duk kasuwancin da kuma ya kai miliyan ɗari biyar ka ga wannan kasance mai girma kuma ba shi ke nan ba ga rakuma dubu kamar yadda muhammadu riga ya kawo arrajul bil maktub ya kawo amma idan ka samu al'adun da ibn asakira shi ce dubu shida ne ma rakuma dubu shida a wannan tafiya kuma an musu labtun kaya an musu labtun kaya to shi ne wasu sabon suka ce to a je a fuskanci waɗannan to amma shi manzon Allah a cikin zuciyarsa ya fi so a fuskanci waɗannan runduna, runduna na mayakan nan, don a gwada kwanji, don aikin daɗe suna wa manzan Allah shari da zaɓai, shi ke nan sun koma Madina ba su da abinci, ba su da abin sha sun lalace sun rame sun yi komai wannan shi ne dalilin ma da manzon Allah ya zo za a yi ɗauraki yake fitar da ba faɗansa eh ce a ruhun kowa kewayawa ma da za a yi ɗaya a hankali annabi ya ce a yi shi gudu ba gudu ba tafiya ba tafiya ba dan a nuna musu muna da ƙarfi kaf kaf kaf kaf kaf kaf an ruhun kowa dan mu zan mu shi tsoro mu ga muna da kwanci yau karfa mutum gaban kan ya san ka shirya da kyau to ba dama in yi fat ɗaya kai ma kai fat fat to za ki kuma da kyau ka barbar da to ke tsara amma in ya karfi shi shiru ya kwato su a nan ba ku tumatiri ne eh saboda haka ba a cikin tsoron masala su duk da wajen wannan ruba da kai Allah ba mu dacewa albarka ne ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kuma kun ji sun kare sun kuma halin a sun kanci a rundunar da ba a taɓa makamai da kuma lahum ashaukatu alhatu shi ne kai gidi yanzu imamul buhari ya yi shimfiɗan ayoyi zai kawo hadisi a bari hadisi na dubu da ɗari tara da hamsin da ɗaya shin sayyul buhari حدثني يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك غير أني تألمت أن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تألم عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد وانا حديثي وهي ركن يوسف ثم لم ينسى شين يا عربي بكيلي من شايف مكان هذه الترجمة بينسى ba sai mun maimaita ba a nan shi kuma daga madarinsa laisu bin sa'ad laisu dan sa'adu dan uwanmu ne dan afirka kuma gashi na daga cikin marawaita buhari don mutumin misra ne to allah jefa mishi yawan tsoron allah allah ya jefa mishi kunoni rayuwarsa haka take tafiya to imamu ma imamu na maliku shi kuma Allah ya ba ma rayuwarsa rayuwar cin daɗi don imamu mali yanayin tsarin da idan ya sa farin riga farin wando farin ya cike zai farin lawani ko takalmi da zai sama fari ne ɗan garo ne ba na wasa ba imam mali ɗan garo ne to yana da takalma takalma wadda za a sa biyar da sisi kuma kowace takalmi tana da rigan ku daban shi kuma wannan ne su ɗan tsabu wannan rigar ke nan guda ɗaya shi ne rubuto maliku wasiƙa dogon wasiƙa daga misira zuwa wajen maliku a madina eh sarrafa ne ana koyi da kai amma ta ba da ƙarfin gashin harkokin duniya kakan taƙaita za a yi koyi da kai irin wannan sai zama an jakarta na riguna na duniya ya yi maganganunsa na rufe shi na gode wannan nasiya da sauran to amma sai ka ba ni hujja kai magana da ka me ka dogara da shi to hujjan da ya ba maliku ba hujja ne mai karfi ba shi ne ma mali shi kuma ba shi hujja na shi ko ai dukkan arziki na duniya Allah ya fitar ne don bayan fannominan in kada kafiri ma yana ci ya ciyo ne a gayya amma masu abin na hakinsa muminai ne ya ce ne kuma na daga cikin muminan manzan Allah ya ce kuma kar mu wulakanta kanmu me ka turbani dangane da wannan karin jayi da hujja shi ce eh bayan Allah ba ku jayiya kuma malamai wani sa'in dole ne su fita a cikin wani sifa don kar a wulakanta yawan mutane mun malamai suka bayyana musu a yadda suka bayyana ba komai so su abu da wulaƙanci. Amma in malami ya zo, kai kanka ka lura da kayan da yake jikinsa ya fi nasa. Motar da ya zo da shi ya fi nasa. To da mu za ta ba shi dubu talatin ne, sai ka sun da shawar. A zuwa ne ma ba shi a ba malam dubu arba'in. Ko a yi maka, saboda ya ga to dole ne wani tsarin don a kare kai amma ba wajen muradi ba eh kuma bayan Allah kuna yin haka ne don ku bautata wa Allah Allah ba mu albarkacin to shine lansu da tsaru daga malamin sauƙainu daga ibn shahabin azuri malamin imam malik da abdurrahman dan abdullahi dan kab cewa anna abdullahi bin kab cewa wannan tabi'i da ake cin shi abdullahi dan kab kare shi samitu kabu bin malik na ji kabu dan malik yana cewa wanda aka yi maganganun tabuk a kan kudin tuna da yi wannan sahabi to shi radiyallahu anhu ya lalata baka gare shi ya kuma yana cewa da falalan Allah na godewa Allah kuma na tahaddi da nimar Allah lam aka allab an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in gazwatin gazaha inda annabi yake fita je yaki ban taba jinkirta daga wani yaki wanda ban aikata tare da manzon Allah ba duk da fitar da annabi zai yi da ni yake fita duk fitar da annabi zai yi da ni yake fita ni wannan sahabi in gazwatin gazaha illa fi gazuwatin tabuka sai dai a yakin tabuka gaira anni sai da cewa ni ba ka allatu na taba jinkirta anna gazuwatin badari shi ma ban je yakin badar ba an samu ya kurgi zin kenan ga tabuka ga badar bai je ba to abubuwa biyu ne suka haɗu a lokaci guda ɗaya malamai annabi bai ta yaki kai ba ka fita ba laifi ne babba a wajen Allah. Babban laifi ba hujjiri, annabi ya fita kai ba ka fita ba kana zaune. To shi ne ke cewa, to ni ban fita ya koki guda biyu ba, akwai yakin badar ban fita ba, a yakin taboga ban fita ba. To amma a yakin badar ba a zarge ni ba, ba mun komai ba, amma a yakin taboga an zarge ni har an kiyaye magana da ni don man zaga ana magana da shi da shi da irin da irin da wanda ba ba wannan yaki kun kuma wannan dukkan ko to amma a wannan na badar sai ba yi zarge ba to me yasa saboda dukkan su sunan siyaki duk sunan siyaki amma ne ce na wajen fita a yakin ya bambanta shi a yakin badar annabi bai fita da niyan yaƙi ba, ya fita ne ya ce ya tsare ayarin fataki. Amma a tabuka ya fita da niyan yaƙi kuka aiki kere ɗaya amma niyya ya bambanta su. Niyya ya bambanta su. Kamar yadda muke zaune a nan, ba muna wani ne annabi ba. Wannan zonin dan molikin annabi, wallahi ne samu lada. saboda son shi da annabi. Amma wanda yanzu saboda alhaji Nura yana yanka saniya ya samu nama, zai samu yadon shi a wajen nama. Bari kuwa, ina ba da ma dukkan duniya, in ka zo don masa, ga masa. A, yana fitowa ne zauna a shuka ɗan wanka mai zuwa daga wancan garin yana raba kuɗi don wannan gabo kula don na wajen kuɗi. Shi ka ake sa karkace niya a yi don annabi wannan ne sai ba alhamdulillah. A karkace niya to saboda haka wannan yakin da aka yi na badar annabi bai fita don an yaki ba amma sai ga abin da ya faru ya faru. Wannan shi ne nake roƙon malamai a duniyar musulunci musamman masu shiga social media su ringa yin adalci. ringa yin adalci akwai malaminmu masoyinmu hafizu abdalla ya yi magana a kan girmama manzan Allah a tsari na in umarni ya haɗu da ladabi akan ɗauki ladabi sama duniya ta ka masarca mutanen sakkwato suka fara wani dokto ya masarca ya matar da shi a musulunci idan adalci cikin wannan ko malamai da suke wannan ba malamai ne suke wannan shi kuma ya kawo dalilan da ya kawo hujjojin ba ba wai ya yi magana gurin haka da ka bari ya kawo dalilan ya kawo dukkan sauran na yin guda jikali malamai su ringa yin adalci a duk tsoron Allah don mu zauna lafiya Allah ba mu albarka na bin Muhammadu abin da ba mu iya Allah iya mana don girman zafin albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ku ji wannan bayani da yake cewa gaira anni ta allatu an gabu wata badare wa lam yu'aqaba ahadun ba zai yi kowane mutum ɗaya ba shine atab ta allaba anha da ya jinkirta daga ban tafiya ainihin wato badar inna ma haraja rasul kamar an tambaye shi ne me yan dalili ya ce inna ma haraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fita ne a lokacin liyarsa yuridu ira quraish yana nufin wato ayarin bakake na quraishawa kuma Allah ya riga shi da jan abu hatta jama'a Allah bainahum wa bain aduwi har Allah ya tsara tsakanin sahabban manzon Allah da magautansu ala gauri ni adi ba tare da an yi alkawari ba amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsara Allah ba mu dace wa barka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
na karanto babin gaba akwai lokaci ba to alhamdulillah babi na hudu malamai babi na hudu Ah, muna wa galari mu barka da zuwa shi ma babu kaunin layi ta'ala wannan babi zai bayani a kan fadin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani in tattaki suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi aljin min almalaikati murdifin ya rasulallahi Sallallahu alaihi ka wasallam.
tuno lokacin da sahabbanka masu sanka tattakin suna suke neman taimako suke neman gudumawan rabbakun ubangijin su sahabbai suke neman taimakon ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka taimake kuma ba so kadai ba har annabi Muhammad domin a rishu da aka gina wa annabi aka ce ya zauna a ciki da ya shiga cikin arinshin ya zauna annabi banda addu'a ba abin da yake ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib Allah alƙawarin da kama Allah alƙawarin yau ne barana Allah in ka bari ya ka kashe wannan mumine ba za ka samu ne bauta maka ba ba- bayan kasa Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara Allah ba ka warware alƙawari ko kai alƙawari Allah ka ba annabi ya ringa yi ya fi awa uku yana abuja awa uku abubakar kansa san ne wace ya rasulallah Allah ya ji ka yi hankuli Allah ya ji ce kawai abubakar yadda mun san Allah ba ka san Allah haka in Allah ya ce ya fasa ba annabi ya ci gaba da addu'o'i to abin da ya gudana ya gudana kuma a filin daga to shi ne ya fitowar shi na farko kenan dan ya fi abin da ake yi da wa'annan suka zo suka tsaya kuma su wane ne sa su zai darraba sa je su gina wani kai ku koma su mutu ba su tushe ba su zuwa ne da mutu ba ko ba tsawoyin da ba ne Muhammadu kawo mana tsawoyin mu Sallallahu alaihi wasallam.
annabi na a yi shi yaji da ya fito da ya fito shi ke nan da za- da kansa ya ce ina kuka wasu ɗan kayan su baban ka ne. ya ce fito ya fito ina baba na an zo ce gani ya ce fito ina kani na a yau runa bin ƙarin da dangar kosan yaƙi ne kamar zuwa kan aika ya ce gani ya ce fito ya fito su sun uku to su ne suka bar wa'yancan mutane guda uku To a nan malaman tarihi sun ce a yi lura a wajen a da rai annabi ya kira danginsa na jini bai dauni ya zo ba. Bai dauni ya zo ba. Shi yasa idan mutum ya leƙa ya ga aiki mai wuya ka sa jama'anka. Aiki mai sauƙi mai zafi wanda ba ya samu kuɗi da yawa nemo wasu baƙi ka ba su. Ya karatarwa na kenan. a lokacin da abu wata yau wannan kirarin marana da kullum layi ba yana wajen ba. Kun tuna? Ya fi tura ya kira ya ce musulmai annaban ku ya ce muku an kashe ku aljanna don kuma kone kuka kashe mutum ya shiga wuta haka ya gaya muku. To ina son wani ɗan wanda ya daga kansa ya fito mu kara. Wani ce bayan samun wasu. Wata ya ce, ya ce masallata, wata wata da abin da na yin gura gaya muku gani. Cewa na kashe kwan shauna ina wanda ya zuwa kan zargi da wata ya ce, ya sake kirari annabi ya zabura annabi kama shi ya cin gauna sallallahu kama shi alaihi
amur ne ga muna abu wuce la ilaha illallah haka manzo Allah ya gaya shi sallallahu alaihi zauna a ce na zauna uku sanda manzo Allah ya kawo rawani ya naɗa masa ya ce to ci kada izini na wasallam da kuma Allah ba shi nasara abin da ya gudana ya gudana. Shi yasa sahabbai sun wahala wajen isar mana da wannan saƙo.
Allahu akbar Idan yanzu mun zo daga baya muna zagin su, muna aibata su, muna kafirta su, ba mu yi adalci ba.
ko kankai Irin waɗannan yaƙi-yaƙin da suka yi, mu ma iya, zai mu yin yadda suka sadaukar da rayuwarsu mu ma iya.
ne mu ba za mu iya ba don Allah ta amalin ɗan kuwa rajin sahabbai babban nufi ne babban aiki ne don in kana zagin sahabbai to wata rana sai ka zagi annabi Muhammad to wanda kuma kun ce zagi annabi Muhammad wata rana sai ya zagi Allah Allah sai mu amin malamin mu yayi ko shi ma nan juma'a ne shi ma muna mishi barka da zuwa wannan waje mai albarka to Allah yana ga wa sabar rasulullahi yana gaya musu nemomi da ya musu mutum wa in tattajin suna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku kuke neman gudumawar ubangijinku fasta jaba lakum Allah sai ya amsa muku addu'o'inku ya amsa muku roƙonku anni hakika ni ubangiji mun dukun zan da ku bi alfin da duhu min al malaikatu na daga malaikun murdifina masu bin juna wannan na gaba wannan na baya wannan na gaba a jere na'am eh yadda shugaban suke tafiya kaga almajiran su a baya su suna murɗe juna Allahu akbar wannan na gaba wannan na baya amma kana almajiri kana tsallake gaban malaminka al'amari ya tashi ladabi yana da kyau malamai lallai almajirai a ringa yin ladabi da ladabin ya ke samun yadda ake so da kun yi Allah shi zai aiko da malaku murɗin fina na kuɗin juna wannan na gaba wannan na baya wannan na gaba wannan na baya shine shehu yake cewa abin kuturnawa wa ma ja'alahu Allah Allah bai sani wannan ba illa bushira ba ce bishara ba ce faranta rai wa litarmaina liyukulukum dan zukatan ku da samu nutsuwa wannan nasru shi ke makokan daga wajen wa yake zuwa ne illa min indillahi ba shi daga wajen ubangiji inna Allah lalle ubangiji azizun magwayi ne a cikin al'amuransa hakimun gwani na'am to ga wani nima kuma ya shaykh wanda Allah ya wa ummatu Muhammadin a sallallahu zamanin sabon kuma ke ta tafiya har Allah ta sha kiyama shi ma wannan a wajen yaƙi ne ya hukun da abin da Allah ya faɗa izi ya ga shakumun nu'asu amanatan minhum na'am jama'a Allah akbar ku duba wannan aya na alqur'ani Allah ne da kansa yake faɗa ya rasulullahi kuma sallallahu alaihi wasallam ni'imar da Allah ya maka yawan sahabbai an je wajen yaƙi ne yaƙin nan kuma duk wanda aka same shi da makami kashe shi za a yi amma Allah ya jefa wa sahabbai ne suwa har suna bacci la ilaha illallah a filin yaƙi ana bacci ai ba taɓa ji ba mala Qur'ani ya faɗa ga shi ya faɗa ya zo ga shirkun nu'asan wanda gyangyaɗi sannan na teku gyangyaɗin kuma ta zama amana kan lafiya zaman lafiya hankali kwanci jike kwanci ba hungace ga za ka razana jama'a hadisi ya tabbata Abdullahi dan Mas'udi yace akwai takobi a hannuna ina kan doke ba da haka sai bacci a filin yaki to takobi ya fadi a ƙasa mm na sauka na ɗauka na koma ƙarshen za su zo.
to Ya ruwan Allah, Allah ai Allah a duka duk baka da sosai ne, wanda bai san Allah ba ne, tun an ce Allah zai yi ke musu, amma wanda ya san Allah ba ya musun Allah, to wallahi ba ya musun Allah. To kuma wannan nasin Qur'ani, nasin Qur'ani ne karara a cikin suratul lan'ani akan aya na tara zuwa aya na goma sha uku.
mm irrigar shafin nu'asun mutumin lokacin da ainihin gyangyaɗi ya ga shafin akwai kira talibifi yoga sha kuma akwai wannan yoga shi kuma a kira mu na wari akwai wannan kira ya sha kuma wannan na warfu wanda suke karanta yangadin ya lullube ku wancan akwai talibifi ya lullube ku ya sake ya lullube ku ya sake ya lullube ku to ku tuna wannan amana kan kuma ya zama to amana zaman lafiya minhu daga Allah lamirin hakuri yana koma ga Allah, kuma ba shi ke nan ba, a sabar kuma jani da kuka baro gidanku, samari ne maciya ƙarfi, wasu sun yi aure kenan ana tare da amarya, to amma an baro gida an yi kwanaki ba amarya sha'awa doya lullube ku, an kwanta za a yi bacci kuka yi ta mafarki. Sahabar wajen goma sha kuka yi mafarki ɗaya gari ɗaya. kuma suka fi da mani suka tsaka kayan kuma ba ruwa kuma ku lura aikin nasu ba ruwa ga shi wasu yi mafarki kuma ba za a kyale su aka bara su musalla to shi ne nan Allah ke tuna musu wannan ni'imar da Allah musu a wannan matabiya wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an tuno ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah yunazzilu malaman tafsirin sun ce akwai tarjibi Allah ya ringa sauko da ruwan sama ya sauko da ruwan sama ya sauko da ruwan sama shi ne gashi ana kwanci aka tashi masu wanka suka yi wanka ka gani wanka jaraba aka wanke kaya an wanke kaya aka taro ruwa aka samu abin da zai yarwada shin wannan ni'ima ne ko rashin ni'ima kuma gashi kun fito ba ku da kaya da yawa to ku tuno kafirai sun fito da manya-manyan barguna sun fito da gari sun fito da abinci sun fito da ka ruwa cikin wannan gaba ɗaya gari ya lalace bargo ya nauyi asibiti da ya nauyi ku tuno wannan ni'ima Allah ya nuna Qur'ani ne ko tuno Qur'ani sai wanda aka yi wa sahabbai wancan lokaci to jama'a sahaban da suka yi irin wannan aikin ka buɗe bakin ka zage ba aibata su Allah ya kare mu Allah ya samu gane da albaran mulana rasulullah wa ina gudane ku mina kuma ima'a zai yi aikirukum bihi dan ya karkace ku da saukan wannan ruwa ko ga wani ni'imar kuma la ilaha illallah na ga wannan san gaba abin da ku zai maka ba ai zuciyar ku ya tsara shi ya shi kan muku tun da aka ce kurzu dan jami'in bihi yau ko da rundunan yaƙi kuka tsoronta kuka sarkinta wannan duk kururuwan iblis ne Allah sai ya kawo abin da ya kawo don ne a tafiyar da wannan kururuwan iblis to shi ne Allah shi wani yau ba an kumurri cikin shaitan Allah sai tafiyar da wasuwasi rikisa nan wasuwasi na shaitan ne ta cikin zuciyanku Allah tafiyar da shi a wancan zuciyar wacce ta zama kyau ba ta kallon kowa sai Allah sai manzon Allah ko ga wani ma wani yarbi a ala kulubiku ai wasu guda ba su son ma fitowa da na zuci a ban shawari a ba mun fito yaƙi ba ne mun fito ne mutane junan ayarun bakake to Allah sai kusar da wannan aka ba ku ƙarfin zuciya yarbi da ala kulubiku aka ɗaure zuciya ta fuskanci yaƙin ta yaƙin ba tare da wani matsala ba komai a fuskanci wannan yaƙi. To ga wani kuma domin falala na Allah abubuwan da Allah jira suna da yawa wani tabbata bihir a kada kuma dan ya tabbatar da diga-digan. Fili ne na rairayi. Idan aka bar rairayi zai zama ƙagofi za ku ringa nutsewa a cikin yashi. Ƙasan doki ma ya nutse a cikin yashi. Allah sai saukar da ruwan, ruwan sai ya daɓa ya yi daɓe, wannan daɓe ne ilahiya, ƙasa sai ƙarfi, wannan ka taka gabansa, ko doke taka gabansa, ba zai nutse ba don a fuskanci abokanan gaba karya. Kuma Allah ya yi gani haka, inda aka kashe mutane saba'i. Saba'i? Aka kama saba'i kuma gaba manzan Allah. an ce mun karanta jinta kuma yau an halaku ko to akwai rusu su ma suna tafi su a guja shi yasa malamin zai ringa mana bayani daki daki daki akan bayanin me ya faru a bada to shine nan ake gaya mana wannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana to ba shi ke nan ba ba malamai da Allah ya yi manzon Allah ibni yuhi rabbuka ya rasulullahi tuno lokacin da ubangijin kai maka wa'ayi yayi wa'ayi kuma har yanzu ila mala'ikatu zuwa ga mala'iku a gaya maka kai ko ka gaya wa sahabbai da za a gaya musu a nema akun Allah shi ne na tare da ku. Me ka wannan daraja saboda sahabbai kuna tare da manzon Allah. Duk inda manzon Allah yake Allah yana waje. Jama'a kar ku wasa da manzon Allah. Duk tunanin ku da manzon Allah manzon Allah ya wuce waje. Saboda haka Allah ya ce suna tada mu فثبتوا الذين آمنوا za mu tabbatar da wanda suka bada gaskiya kuma rantsi ba za su girgiza ba. Allah za mu na da gaskiya ga kanin Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to ga kuma na duka Allah zai yi. Sakuli in da sannu zan jefa fi quludil ladina kafaru a zukatan waɗanda suka kafurta zan jefa musu arruquba razali sai su tsorata tun ma ba a zo wajen yakin ba psychologically an shigo da yaki mutum da yake tsorata tun ba zo wajen gaga ba na zo wajen gaga ne zai yi ai ba zai yi komai ba saboda haka ana zai ce ba musu tsoro a cikin zuciyarsu a ruwa tun da haka ne sai da sun tsorata ya rasu da Allah ga yawan sahabanka sallin rubutar al'anaki. in za ku yi duka da kurki kota kota na takobi na wuya. Farka da ana ke farfashin wayi ku dakin sa wata. To Allah kuma ya turo mala'iku. To idan mutum ya daga takobin da zai yi tsara ko ma shi zai yi tsoka sai ya daga sai ka kafin ya faɗi. Saboda mala'iku sun dakin shi a wuya. a nan wuya mala'iku suke tuka. Yaya ake gane tukan mala'ika nonon ciki? Eh, ba za ku ga inda ya bashi ba, amma wajen zai kumbura zai tarin jini. In ma mutum ya mutu ba za ka je na ihu, wani kai ne ne a cikin ba ciwo ba ko na mana ihu ya haɗu da tukan mala'ika. Wani rubutu ga naji, wani rubutu ga kulla fannani. akan yato yato malaiku sosai jama'a kan yato wanda wasu wani duka akan yata kan yata ra'asun na yatsun hannu da yatsun ƙafa nan ne malaiku suke duka jama'a ƙurani muke karanta shi suratun lamfani aya na tara zuwa aya na goma sha uku yake mana bayanin abin da ya faru a fadar da maulana rasulullahi da sahabai da so masa wuta wanda kuka zo kuka ce wai kuna burbutan muke manzan Allah. Ba iya, mutum da Allah turo shi ka iya. Wannan ya taɓa karantar da wani abu. Idan gwamnati ta shirya za ta wani abu, sai ta turo wanda ta turo karka yi jayayya. Ka sallama ka zauna lafiya, ba za ka iya jayayya da gwamnati ba. Karka yana shi na ga ɗan garin, kai faɗa da shi, ba da shi kan ba da gwamnati, ka iya ya turo maka motar su zo su kama ka. Na tafi kan ka dawo gidan ka ka sha wahala. Jama'a ya zai yi kun Allah. Kuna sha fadin. Wani zai ce ai ba ta hanyar gaskiya suka hanzarci ba. Ka ji Allah sani. Kai da kake magana kana da gaskiya. A wai kai da kake magana kake wani komi kana da gaskiya. To Allah yana zaba mana ba zama ke da wanda suka tashi da mu da inda ayyukan mutum. ya yarda da yakon Allah in muna so mu gyara muka gyara zukatanmu da ayyukanmu Allah zai gyara mana sai dai abin da kamar wuya saboda wasu an riga an cosa musu in annabi Muhammad wannan shine babban masifa da bangaren kasa ba wai Najeriya ba ne ba ta gane duniya na in manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to Allah ya kare mu Allah ya kare mu albarka annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to jama'a kun ci wannan to kuma an yi tambaya me yasa Allah ya musu haka ki zalika wancananka bi annahu shaqalla wa rasulahu dan sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun saba wa Allah sun ta bayyana to gashi Allah ya haɗa manzon Allah da Allah a ayin Qur'an ina wani ce ba a yi don Allah don annabi gashi ne Qur'ani muke karanta shaqullaha wa rasulahu da jakadansa a Qur'ani wa man yushaqiq Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah lalle fa inna Allah hakika ubangiji shadidul iqabi mai tsananin hukuma ne malamin mai na ce fa inna Allah shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin bankashi eh bankashi shine da hukuma to Allah mai tsananin haka ne Allah kare mu Allah kare mu za mu kwana nan na kai tambaya da ko mu za mu amsa malaman mu kuma zuwa da su mana addu'a ana roƙon Allah ƙara musu lafiya tun da kan malamin mu Sheman Kano da Shaki Sihasa kuma mun shiga da malamin mu Mari Wari da malam Abdulsalami da dukkan dai marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya imaman mu Malam Rubiru da ma'aiki Imam Basiru da malam Kawu Allah ya dubular na nan da shi gidan ya biya bukatun. Kamar kawai kan yi biya da biya bukatunsa. A aka mangala di mangali da ma'asa da kabila da mai anguwa Muhammadu Saminu da sarkin masarkin taro sarkin kasuwa da mai anguwan mu har yanzu shugaban mu na masu karatun shiriniya da kuma har yanzu yariman gari shi ma kuma shugaban zakirai alhaji isa ne gari to Allah biya bukatun ku da alkarar maulana rasulullahi Allah sa aljanna shi ne makoma shi ne wannan mawujin a tannawar Muhammadu muna makatuwa Allah biya bukatun ka abinda ka so gaba Allah ya kai ka abinda ka so Allah ya baka wannan dan kwana ka da duk shekara yake ziyartar mu bai gaji ba muna maka godiya bana ma gashi Allah ya kawo mana shi Allah ya saka maka da alkhairi Allah maka albarka Allah ya biya bukatunka yanda ka zo lafiya da sauran ɗan uwa in kun tashi kuma Allah ya koma da ku gidajen ku lafiya akwai yara ta hajiya hawaru ina kebanta daga hasuwa Allah ya biya bukatunsa abin da kake so na alheri Allah ya maka abin da kake tsoro na sharri Allah kare ka shi mai gidan kanka Alhaji Bala na Aji Alhaji Sa'idu Allah gidansa Allah gafarta masa Allah mamura masa Allah jin gamsa duniya albarkar shi ga Rasulullahi akwai yawa ta sani ita ma matan malamin mumanin Nasiru ita ma na shiga da ita shi na tura Allah ya bukatunsa ya kara masa lafiya ta'yansa baki da Allah sanya masa albarka babban yayanmu malam tsaro wadda shi dan malamin mu ne ma nasiru da kankan kenan shi ma muna mun shafi Allah biya bukatunsa ma nasiru Allah ya ji kansa Allah ya ji kan shi wa shi da ka da jibirilu da yan uwan ka baki da me ya shafa ba Assalamu alaikum Allah ya kara wa shi lafiya da koyar annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya ta anan ya tafi mutum ne ya noma kayan abinci amma bai kai buhu goma ba yaya zai ya fi da zakka eh to ai sai ya bincika in ya kai zakkan sai ya fi da zakka in bai kai zakkan ba a jira wani abu amma ba wai a babin zakka ba a babin jin sadaka sai ya yi in bai kai zakkan ba sun kuma ya kai to lalle sai ya yi gasa amma ya bin shafa wajen malamai ya samu ƙarin bayani shi kake. Akwai hali mutum ya goma shinkafa ya raba wa mutane sadaka. Ai shi mutum ba, ai da na zama zai yi shukur. Allah ya saka da alƙawari, Allah ya saka da. Yana da kyau, yana da kyau, yana da kyau. Ai da mutum ba zai tsalle. Allah kwata da alkawari yana da tsofai. Wannan yake shi ne alwala kuma sai ya ci abinci har kuma ya je ya yi sallah sannan ya tuna yaya matsayin sallar a sallar shi ya inganta amma kan ya yi sallah kamar yadda hadisin Buhari da Muslim suka tabbata maza Allah ya alwala ya sha nono ya sa aka kari shi ruwa ya kurkura bakinsa saboda nono akwai ɗan maiko maiko mai a cikinsa to hakan ka sha abinci kan ka yi sallah yana da kyau ka kurkura baki amma in ya zama ba ka kurkura bakin ba sun ka je kan sallah haka a duk yawan mana malikiya kamar mai akarabul masaliki da littafin lawali muktasar halilu da littafin alƙawani na fikiyya duk sun tabbatar da sallah ya inganta.
sai wanda ke neman a jawo hankali masu rabo a wajen maulidi wani lokaci sukan jefan mutane kuma har rukunin zafi ya kan fashe a jikin mutane to wannan kuma yace yana roƙon a shirya mishi addu'a da bakin shi mai albarka yana karanta wazifa tsawon lokaci amma dai aka shi don harafin kamali
So Allah ya sa ka haddace jawharul kamali ka dinga ɗauka kaɗan kaɗan ko da kalma daidai ne a hankali a hankali kana karantawa har za ka iya to muna samun gaba ga shugaba albarkacin sa Allah ya sa ka haddace. Masu rabu kun ji ƙungiyar mu na agaji mazan mu da matan mu nan zo rabon da Allah sai a ringa lura saboda hakkin mutane akwai wanda ana tafiya ana tasa kuskure wajen rabon kuma wasu ana zuba musu abu a cikin jikinsu wannan shi ma bai dacewa saboda haka masu rabon a yi shi nutsuwa kuma yan mawuyi muna rabon ku na zo za a yi wannan rabon ban da faɗa ko warwasu a yi warwasu a duk da abin ma a ƙasa mutane ba su samu ba kowa in ya nutsu ya zauna za a kawo a bashi in Allah ga albarkar manzon Allah da jama'a mu ba da haɗin kai a kan wannan akwai wani damuwa kuma ya ce a yi wa jama'a su addu'a sarkin gobar na kurukuru ne wanda ya zai tuba na nan yanzu yake magana to duk ya muna shigar musu da addu'a Allah biya bukatun su mu ma ta biya na shi kenan to jama'a muna roƙo karanta mana fatiha da salatul fatiha da inna an zanna Thank you. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.